الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى كتاب صلاة الكسوف أليس كذلك؟ kitabu salatil kusuf littafin sallan kusufi da kusufi da kusufi duk ma'anansu ɗaya ana amfani da su a cikin wata akan kuma rana kowanne aka yi amfani da shi ya yi daidai babul amali fi salatil kusufi babin da ya zo na kaifiyan yadda ake sallan kusufi kaga ya ce salatul kusuf ko? to za mu ga hadisin da ya kawo zance khusufi ake yi insha Allah qala hadathani yahya an malik an hisham ibn urwa an abihi أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت تجي خسفت الشمس في أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي صلاة الكسوف amma kawo hadisin khasafati shams khusufi kenan ko rana ta yi zazzabi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi kusufi ta yi khusufi fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas sai manzon Allah ya zo ya yi ma mutane sallan khusufi ko kusufi na rana fa qama sai ya tsaya fa atala alqiyama ya tsawaita wannan tsayuwa din thumma raka'a sa'an yayi ruku'i فأطال الركوع سأن يتسويت ركوعي دن ثم قام سأن يدد ميكي ويسيا فأطال القيام يتسويت ونسيوا دن وهو دون القيام الأول بكي نسيوا فركوبا ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد معناه ركعت أي ركوعي سنوا سو بيو kowane ruku'i shi a tsawaita sallar amma aka zo ruku'i na biyu ba zai kai tsawon ba zai kai na farko ba to sa'an nan fa sajada sai ya sujada thumma fa'ala fi rak'ati al-akhirati mithla zalika raka'a ta biyu kuma sai yayi kaman yadda ya raka'a ta farko yayi ruku'i ya tsaya yayi karatu mai tsawo yayi ruku'i yayi karatu mai tsawo ya jima cikin ruku'i din ya dago kuma haka wannan raka'a ita ma yayi ruku'i biyu ma'ana sallar khusufi ko khusufi raka'a biyu ruku'i hudu kenan alaysa kadhalik thumma sarafa sa'annan manzo Allah ya idar da sallar sa ya gama wa qad tajallat ash-shamsu Allah ya yayi al'amari fa khataba an-nasa sai mu mutane khutuba wana wannan yana nuna cewa sallar khusufi ana fara yin sallah ne kafin ayi me kafin ayi khutuba fa hamidallaha wa asna alai ya gode ma Allah ya yabe shi thumma qala sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah inna harfa tawkidin wa nasab tabbas dahir lallai babu ko shakka ba ko tantama ma'anar magana ta ga makinan rana da wata alamomi ne cikin alamomin kadaitakan Allah ayoyi ne cikin ayoyin kadaitakan Allah ayoyi sun kasu kashi nawa gida uku ayat kauniya ayoyin da kake gani sama da kasa da ruwa da wata da rana da menene duk ayoyi ne alamomi ne da ke tabbatar da kadaitakan Allah madaukin sarki sannan aya aya ta biyu mu'jizat mu'jizozin da Allah ke ba annabawansa da manzannansa don su tabbatar da cewa Allah ne ya aiko su ina ma nan mu'jiza mu'jiza ita ce abinda manzo ko annabi zai zo manzo zai zo ya tarar da mutane sun kware cikin abu to dan su tabbatar da cewa lallai wannan daga Allah yake sai Allah ya bayi ya hore masa wani abin da zai yi su kasa yin irin shi su tabbatar da cewa lallai wannan ba yin shi bane Allah ne ya aiko shi shine mana mu'jiza a ajazahum kenan sannan aya ta uku ayat qur'aniya waɗanda ake karantawa al-ayatu thalathatu anwa'i al-ayatu al-kawniyya kash-shams wal-qamar wal-ra'd wal-matar wan-nujum hadhihi kullu ayatun min ayati Allah والآية الثانية المعجزات التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى لأصفيائه وأنبيائه ورسله ليؤكد ليؤكد أنهم رسل منه من عنده والآيات الثالثة الآيات القرآنية كله كل هذه علامات على وحدانية الله سبحانه وتعالى من آيات الله لا يخصفان لموت أحد باسا زلزبي كو كفس كسفي ودن وني يموت ولا لحياته كو دن وني يا رايو mutuwan wani ko rayuwar wani ba shi da alaka da kusufi ko kusufi fa'iza ra'aitun zalika fadu'ullaha in kuka ga haka ya faru a roki Allah wa kabbiru ku yi kabbara yi kalu kabbara iza kala Allahu akbar wata saddaku ku yi sadaka sun makala sa'an nan sai manzon Allah ya ci gaba da cewa ya ummata muhammadin ya ku al'umman Muhammad sallallahu Alaihi wasallama, wallahi na rantse da Allah, ma min ahadin aghyara min Allahi an ya ziniya abduhu auta ziniya a matu, yace babu wanda ya kai Allah kishin ya ga bawansa na zina ko bai wasu tana zina. Kamar yadda ka san ba za ka so ka ga haka ba. Ya ummata Muhammadin, wallahi na rantse da Allah lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira da kun san abin da na sani da dariya da kun yi dariya kaɗan kun yawaita kuka saboda tsoro saboda tsoron Allah madawakin sarki قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال يتي خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه da aka samu kusufi na rana sai manzo Allah ya sallah ya ji gaba ya jagoranci al'umma suka yi sallah fa qama qiyaman tawilan nahwan min suratul baqara shi ya tsaya tsayuwa mai tsawo kwatankwacin karanta suratul baqara wannan yana nuna cewa karatun sallan zazzabin rana bayyana karatu ake ko ɓoyewa ake eh ya aka yi ya aka yi to me yasa ya ce nahwan min suratul baqara kiyastawa eh kiyastawa eh da bayyanawa aka yi fa qala ثم ركع ركوعا طويلا سألنا يركوع مصو ثم رفع فقام قياما طويلا سألنا يدقو دقى ركوع يتسيا يتسوى الناس أيوار وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول معنا ركع بيود ركوعي هدكنا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ku tuna Allah ku ambaci Allah ku yi zikirin Allah qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'aynaka tanawalta shay'an fi maqamika hadha thumma ra'aynaka taka'at ya manzon Allah kana tsaye muka ga kaman zaka ka dauko abu haka sai muka muka ga kuma ka ja da baya faqala muna son mu san me ya faru kana muka ga kaman za ka ɗauko abu sai muka kuma ka ja da baya mana ba ɗauko komai ba kenan da an ɗauko sai su ce mai ka ɗauko ba haka bane ba faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inni ra'aytu aljannata fatanawaltu minha unqudan yace aljanna na gani da na ga nonon dabino ko unabi ko wa'ansu mana ‘ya'yan itatuwan aljanna sai na so na ɗauko nono ɗaya na kawo a duniya ya ce da na ɗauko da kun ci wannan abincin iya rayuwar duniya ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا saboda wannan abincin aljanna ne aljanna kuma daban duk abin da ke cikin aljanna daban yake da na duniya saboda duniya ita an yi ta ne za ta kare aljanna kuma fa eh abadan ko eh khalidina fiha abadan to ai aka ce kuma ma damatu samawati wal ard ba istisna'i ne istisna'i ne ina ba nan istisna'i eh me aka togace to shi ke ya ce wa ra'aitun nara kuma naga wuta Allah ya kiyaye falam araka yau manzaran afza'a addu afza'a ya ce ban taba ganin wani abin da ke da ban tsoro da razanarwa ba kamar da naga wutan jahannama wa ra'aitu aksara aliha an-nisaa sai naga mafi yawancin waɗanda ke cikin wuta mata ne qalu sai suka ce lima ya rasulullah me yasa haka ya faru ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala li kufrihinna fa atlaka lafzatil kufr saboda kafircewansu abinda ake nufi da kufur shine butulcewarsu qila ayakfurna billah sai aka ce suna kafirce mu Allah ne qala yakfurna al-ashira suna butulce ma wal ashir man tu'ashiru al-ashir shine wanda kake gugayya da shi matanka mijinki daga nan za a ta daukan kalman ai ta ana jan layi ko me yasa yace yakfurna al-ashira ميتيتي إلا هذا حكم مع علة الحكم هذا الحكم هو دخولهن النار ما علة هذا الحكم يكفرنا آه العبرة بالعلة يكفرنا العشيرة سنا بطل تشيما أبو كنغو غيرسو مزنسو ويكفرنا الإحسان kuma suna butulce ma kyautatawa in ka kyautata mata kai mata aikin alkhairi lau ahsanta ila ihdahunna dahra kullahu da za ka yi mata alkhairi ka kyautata mata shekara zamani thumma ra'at minka shay'an sa'an ta ga kuskure daya qalat ma ra'aytu minka khairan qad me ka tabaye min me aka tabaye min to matsalar in ta tsaya haka da daɗi ko to amma in aka bi illar magana ta shiga wuta ne don illar ita mace ce me yasa butulcewa butulcewa ba haka bane ba za ka yi mata kirki wata ka kawo yau gobe ka kawo wata 29 ranar 30 wata zai cika baka kawo ba sai ta ce me aka taba mai me aka taba kawowa ba haka bane ba to shi ma namiji in matarsa ta kyautata masa ta kyautata masa ya zo ya fushe ce ke mai gita bai na alhakin ta bai wani abin kirki ne ma eh eh ta haihu maka ma ƴaƴa uku hudu ran da kai me ka kin ta bai wani abin kirki ne ƴaƴa biyu uku ba abin kirki bane ba ai ma abinci a girka abin mana yau ya zo ya tarar da abinci gobe ya zo ya tarar da abinci kwana 29 ranci ko na 30 ya zo ga zafin yunwa abinci bai hadu ba mai zai yi ya manta da wancan duka ke eh ai shaida sa muka ce ta shiga wuta ne don ita mace ce? A'a. Ga Asima ta Fir'auna, rabbi bin li'in da ka bai tafi jannati bai wani jini min Fir'auna amali ba ba yar aljanna bace ba? Maryam ba yar aljanna bace ba? Mata ba mata bane ba? Wa imra'atun safha wal haddaini law aqsamat ala Allah la abarraha ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba? To baya shi nuna cewa ita mace ce. Shi yasa ta shiga wuta. Akwai aikin da yasa ta shiga wuta. To wannan aikin ba shi da alaka da namiji ko mace ne aikin inda duk aka samu aikin hukunci zai zai hukunci zai tabbata ko ba zai tabbata zai aiki ko ba zai aiki ba haka ne haka ne to shi yasa sai mu fara gyarawa mantuwa ma muka yi kafin mu fara karatu wancan sati ba mu yi magana game da gaskiya ba to da ya kamata mu binciki kawo nan mu daga sati zuwa yau waye gyara waye kokari ya dan gyara wani abu a cikin rayuwarsa dangane da gaskiya da haka ake gyarawa ba za ka zo farar ɗaya ka ce za ka gyara duka ba sai kowa kuma ya shiga wahala ba ga bane ba sai duk rayuwar ta shiga wahala ka fara ɗaya bayan ɗaya kana ba eh sai a fara a hankali kana ragewa kana ragewa to gashi ai magana game da gaskiya an ce gaskiya ita ce take kaza kaza kaza kaza kaza kaza to sai ka rage in kana yin goma karya goma sai ka rage kai gaskiya gobe kai ya zama takwas ya zama bakwai ya zama biyar har yanzu sai ga Allah ya dora ka saboda manzo Allah ce la yazalu rajulu yasduku wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah haka kuma karya hatta yuktaba inda Allah kazzaba kai dai kai ta kokari kai dai kai ta kokari bari ta kokari ina eh ittaqullaha kunu ma'as sadiqina haka aka faɗa an fahimta da wancan sati zuwa yau sai muga su wane ne suka yi kokari alal aqall aka gyara ba za ka yi farab daya shekara ka 20 30 kana karya baka damu ba kana hira ka ka saki baki kana faɗa rana ɗaya ka zo ka ce za ka gyara duka da wahala ko to sai a tafi a hankali a hankali a hankali matsaloli akwai matsalan da in za ka ɗauki shekara ashirin wallahi ba za ka gama gyara shi ba in ka ce za ka gyara shi farar ɗaya sai kuma al'umma duk su shiga cikin wahala farar ɗaya lokaci ɗaya an fahimta shi yasa yanzu hukuncin ya zo ne da sunan mata akan mata amma illar ita ce butulcewa da namijin ya butulce shi shi a bashi sadaka shi shi a bashi kyauta mana butulcin mata ne ke da ɗoyi wajen Allah butulcin maza shi yana da kanshi shi kenan tun da an kawo illa a zance ya fi muni ba zance ya fi muni ya danganci aiki ya danganci aikin da aka yi ba kama lissafi ba wata ɗaya kwana talatin ne kullum za ka zo ka tarar da abinci lafiya lafiya kwana ashirin da tara ranar cikon talatin ka zo ka duk kwana 29 ɗin da kake zuwa kana ganin kuma ya yi daidai kana godewa kana yabawa kana ba da kyauta don kuma ya yi daidai to ashe ba ka yi adalci ba in ka zo ka tarar da yau cikon 30 ɗin nan maiwa almajiri ne ya je bai dawo da wuri ba ɗauke wuta aka yi reka an ɗauke ruwa ne maiwa gas ne kare maiwa wutan baka nan zin ne maiwa rana ɗaya ɗin ka kasa hakuri sai ka hau faɗa kwana 29 ɗin kana yabo in ka zo ka tarar da abinci kana yaba mata ka yi ma iyayenta addu'a a a ba ka yi ka zo da yunwa sai ka zauna ka ci abinci yau ka zo abinci bai yi ba a gama ba sai ka hau da mai don Allah yana da daɗi ma yana daɗi mace da ta haifa ma ya'ya biyu uku hudu biyar har goma rana ɗaya ka fi kin taɓa yin wani abin alkhairi kin taɓa yin wani aikin alkhairi ne na kuda fa tarbiyyar ya'ya fa yaya za mu fara gyarawa daga kanmu ko wannan al'umma da kake gani duk hayaniya kuke yi babu wani wanda ke kan mulki fa sai abin da mulkin ke gaban shi isa karatu sai dai zama cikin masallaci shi kenan kai ma da kake daukan karatun ka tashi kaje kai ma harka ka kake shiga Allah kuma Allah ya zira ido yana kallon kowa kuma kowa zai dandana kudarsa eh Allah ya kiyaye قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها وتبى يهودية تزوتنا تنبين أنا عائشة فقالت سيتشي أعاذك الله من أعاذك الله من عذاب القبر الله يسألك ده عذاب متى عذاب القبر فقالت عائشة فقالت عائشة فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعذب الناس في قبورهم تلوكة أنا عائشة بتسان أنا عذابها تكن كبري با مغانا بيهوديا نسا أشياء أنا عذابها تكن كبري تو أما برني متبس يا منزو الله أكي عذابها تكن كبري كوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله كما الله يفدا yana neman tsayi daga Allah min zalika thumma rakiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zata qadatin wata rana sai manzo Allah ya hawa barhawarsa markaban fa khasafati shamsu sai rana ta samu zazzabi faraja abduhan sai manzo Allah ya dawo gida lokacin walha fa marra baina zaharana al-hujar sai ya shige ya wuce wajen dakunansu sun makama yi salli wa kaman nasu wara'ahu ma'ana da ya shige dakunan sai ma'ana masallaci kenan ko wani gefe manzo Allah ya tsaya yana sallah sai mutane suka zo suka bi shi suna sallah fa qama qiyaman tawilan thumma raka'a ruku'an tawilan thumma rafa'a fa qama qiyaman tawilan wa huwa duna al-qiyam al-awwal thumma raka'a ruku'an tawilan wa huwa duna al-ruku' al-awwal thumma rafa'a فسجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول أنسى مركع بيود سجد هدكو ثم رفع رأسه ثم رفع ثم سجد ثم انصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا بالله من عذاب القبر sai ce ku nemi tsari daga azaban kabari yanzu jawabin na na Aisha ya zo kenan ko abinda bai hudu ta fara ga manzo Allah ya tabbatar kenan ko gaskiya duk inda take karban ta ake zalika bi anna Allah huwa al-haq wal haq huwa ash-shay'u thabit alaysa kadhalik bilkis ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha وجعلوا عيزة آل سي الله وكذلك يفعلون gaskiya duk inda ta fito karbanta ake an fahimta kowa da yadda ake tafiyar da shi aka ce musulmi sai yana da kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza sifofin da aka bayyana ba mu karanta ba wancan sati ba to in ya zama na kafiri ne kuma me ake bukata ana so shi kafiri shi ma sai yayi sallah shi yayi zakka abinda ake nema wajen kafiri adalci kafiri yayi adalci tun da yana da addinin shi yake bi ba za ka ce sai ya ba da zakka sai ya yi sallah sai ya imani sai abubuwan nan ba a kafiri ne dama to me ake bukata a wajensa ya yi don rayuwa ta tafi adalci Allah yana karban adalci ko da wajen kafiri ne ko kafiri ne in yi adalci Allah zai zai Allah zai mara masa daga da mulkinsa zuwa wani lokaci amma musulmi in yi zalunci Allah baya son zalunci saboda kafin zalunci da adalci Allah na son adalci ba ya son kafirci ba ya son zalunci in kafiri ya yi adalci ya yi daidai in musulmi ya yi zalunci ya yi kuskure tare da cewa kafiri ne fa wannan kuma tare da cewa musulmi ne an fahimta babu ma ja a fi salatul kusuf babin da ya zo na sallan kusufi ala haddathani ya haya an malikin an hisham bin urwa an fatimata bintil munzir عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس تشي دا أكسا مززب الرانا سينزو وجنان عائشة فإذا الناس قيام يصلون سيغا متاني سيسنا صلى وإذا هي قائمة تصلي سيغا نانا عائشة وانا أنونا كيفية ين صلى كينا yanzu kuma ya kawo nassin da ke tabbatar da sallah yace sai ga nana Aisha ta ma tana sai tana sallah fa qultu malin nas wannan ba wanda ta zo ce me ya faru ma mutane ne bata san abin da ake ciki ba malin nas me ya faru ne fa asharat bi yadiha nahwa as-sama'i wa qalat subhanallah sai nana Aisha ta ishara da hannunta tana nuna mata sama sai ta ce subhanallah yanzu ta kara shiga duhu kuma kenan fa qultu ayatun sai na ce alama ce aya ce Allah ya saukar fa asharat bi rasiya annab sai ta yi haka eh قالت فقمت حتى تجلاني الغشم تجي سينا تاشي har sai da ta shiga wani hali na rudani har ya rufe ta baki daya kamar suma za ta suma waja'altu asuba fawqa rasi alma'a sai ta ce sai na zo ina na ɗebo ruwa ina zuba kaina don na farfado sosai fahamid Allah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa asna alaihi sai manzo Allah ya gode ma Allah ya masa kirari thumma qala sa'annan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min shay'in kuntu lam arahu illa qad ra'aytuhu fi maqami hadha yace babu wani abin da da ban gan shi ba sai dai na a inda nake tsaye a nan sai da na gan shi duk baki daya har zuwa ana da kasa hatta aljannata wan nar yace har aljanna da wuta na gansu wala qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil quburi mithla aw qariban min fitnati ad-dajjal laqad للتوكيد للمن قد حرف تحقيق أليس كذلك تبس والله تبس za a fitine ku a cikin kabari kaman kwatan kwacin fitinar dajjal Allah ya kiyaye la adri ayyatu ma qalat asma'u ita ce asma'u ta faɗi ɗayan kalmomi ɗin nan ban san wace ce ta kalma ina shakka shi sai a kawo duka baki ɗaya yukta ahadukum fa yuqalu lahu yana cikin fitinan kabari Allah kiyaye za a zo ma ɗayan ku sai a ce masa ma ilmuka bi hadha rajul me ka sani game da wannan mutumin me kake fada game da wannan mutumin hadha rajul wannan mutumin manzo Allah kenan sallallahu alaihi Muhammad fa amma almu'minu aw almuqin la adri ayya dhalika qalat asma ban sani ba asma'u ta ce wa mumini ta ce ko muqin fa ya kulu sai ya ce huwa muhammadun rasulullah huwa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubtara da labari kenan fa ya kulu aina maqulul qawl huwa damirul fasl kenan أليس كذلك؟ في محل رفع مبتدأ هو محمد ko mubtada tsani ko labarin mubtada rasulullahi shi in ya zama huwa mubtada muhammadun mubtada tsani kenan rasulullahi khabarul mubtada koko huwa mubtada muhammadun rasulullahi khabaru khabari kenan labarin mubtada kenan ko mubtada mubtada da labari ko mubtada na farko daya mubtada na biyu wal jumla min al mubtada tsani wal ahad wal khabar في محل رفع الخبر للمبتدا الاول اليس كذلك هكذا الاعراب هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات يا تهومنا da al'amura da suke warkarwa bayyanannu haka yace lailu haka na hariha haske na zungu alam atikun biya bai za a naƙiya ban taho muku da su fara abin nan farare ba wata rana sai na umar daga yakin haibar she ya tsinci takarda ya ga takarda ashe cikin taura ne sai ya ɗauka yana duba kowa kaga takarda za ka ɗauka kana duban menene sai manzo Allah ya gani menene wannan takarda shi takarda ce ta taura ya ce alam atikun biya bai za a naƙiya me haɗa ka da taura alam atikun biya bai za a naƙiya alam atikum biha bayda alqiya wallahi law kana musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i inma ana hazzukum min al-anbiya wa antum hazzi min al-umam ni ne tsage rabon na annabawa ku kuma ku ne tsago rabona na al-umam kawai an tsinci a taura ana kallo kenan manzo Allah ya ya fushi yana cewa alam atikum biha bayda naqiya at-taura din nan kuma littafi ne daga Allah sai dai sun barna suka yi a ciki to ina ga wanda ya kirkiro waɗanda suka kirkiro suka zo suka nesa ta mutane gaban barin abin da manzo Allah ya taho da shi har shaidan ya je ya yi saka a cikin zukatansu zuciya ta kekashe a hankali har ta fita daga son manzon Allah da girmama shi suna son wani abu daban wani daban suna girmama shi fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharri ne na shaitan sharri ne na iblis ja'ana bil bayyinat wal huda da shari'a qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin fa'ajabna sai su muka amsa in kana fada da manzon Allah ne kana gaba da manzon Allah ne zaka iya samun wannan jawabi a cikin kabari wa amanna sai muka amsa kira muka yi imani muka ba da gaskiya wata ba'ana mahallu khatarin ke tauhidul ittiba wattaba'na muka bi shi shi kadai babu wani makhluki da ke da cewa matukan manzon Allah yana da fada har ya zama wani makhluki na da fada inda manzon Allah ya fada babu tauhidul ittiba ba za ka cewa wattaba'na bahaushe ma mutum ya mutu sai ji ya riga mu gidan ai ƙarya ka yi abin da za ka yi ka iya a nan duk ƙaryar da za ka yi ka yi shi a nan mutum na mutuwa yana shiga kabari magana ta kare komai gaskiya fili ne har lahira har aljanna ko wuta Allah ke yi abin da ke akwai shi ne ƙarya ba duniya ake ƙarya ba ga duniya ake ƙarya ban sani ba ka yi min ƙarya ba ka sani ba da yi ma ƙarya ba ka bane ba to amma inda komai fili yake bayyana yake to ƙarya mai ma za ka yi أليس كذلك؟ فيقال له سيأتي مش نم صالحا كنتا كي بجنك لافيا لافيا قد علمنا إن كنت لمؤمنا أي تبس من سن كي والله كي مؤمنين جربا وعكي فأكم منزو الله صلى الله عليه وسلم أكم منزو الله يكي جربا وعكي كبير daga nan za a tabbatar ma wallahi kai mumini ne wa ammal munafiqu amma munafiki wanda ke bayyana akasin abin da ke boye a cikin zuciyarsa awul murtab ma mana murtab wanda suke kokanto ba su da tabbas cewa abinda manzon Allah ya taho da shi shi yafi ba su da in ba haka ba in na yi tabbas abinda manzon Allah ya taho da shi shi yafi dan me zan aje in dauko wani ina da yakini cewa abinda manzon Allah ya taho da shi shine daidai dan me zan kirkiro nawa wa amma almunafiq amma munafiki aw almurtab ko me kokonto me shakka me zai ce ce la adri yace la adri ayatu ma qalat munafiq aw almurtab asma fa yaqulu la adri sai ce wallahi ban sai ce ban sani ba ba zai iya karya ba bai sani bai ce ya sani ai duk abin da ka faɗa a lahira duniya ka tanaje shi fa babu abin da zaka je lahira ka tanada ka tanada makan ka fa ka bar shi duniya khilar ji wa ra'akum faltamisu nura wannan da kuke gani ba nan muka same shi ba duniya muka tanadar da shi muka sha wahala muka jajirce aka hana mu aka yi aka yi muka kiya sai sai manzon Allah eh sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuka ga wannan haske انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم nan ba wajen aiki bane can ake aiki nan kuka bar abin lokacin da muka yi karfin hali muna kwana da yunwa muna ana kaza ana kaza muka ce a'a sai kaza sai kaza sai kaza ba daɗi kuma lokacin me kuka yi kun shagala da duniya wannan baya son a bata mishi wannan baya son a zage shi wannan baya son ya sallama ya kama gaskiya wannan baya son kaza kaza saboda maslahatin shi duga ranar ta Allah ya kiyaye amin لا أدري من سني بسميت الناس يقولون شيئا فقلته من سني بناجي متاني نا فداني suka ce inzo inzo karba inzo in shiga shine daidai shine daidai shine daidai ni ma naje na shiga na karba to ga ranan ta ga ranan ta la adri ban sani ba samitu nasa mutane naji suna cewa ai tattalin arziki sai kasashen turai ai siyasa sai kaza ai addini sai kaza ai kaza kaza sai kaza sai na bar sunnan ashe ni ban san inda gaskiyar take kenan ba aka yaudare ni aka kawata min abubuwa na je ina bin su to ga ranar ta la adri samitu nasa yaquluna shay'an fa qultuhu sai na faɗa to shikenan me yasa sakamakon ka yau Allah ya kiyaye kitabul istisqa alaysa kadhalik littafin addu'a ko sallan neman shayarwa an samu rashin kamfan ruwa komai yana bushewa an shiga cikin wani hali mara daɗi to sai aje a roki Allah Allah shi ke da ruwa shi zai bayar Allah shi ne mai bayarwa inna Allah huwal mani'ul mu'ti babul amali fil istisqa' babin da ya zo na bayanin yaya ake addu'ar sallar neman shayarwa. Ƙala haddasa ni ya haya an malikin, عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه سمع عباد أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa musalla wajen sallah ko sallar idi ko na shayarwa ko sallar mai ba cikin masallaci kenan akai ba fastasqa sai aka aka roki Allah ya bada ruwa wa hawwala rida'ahu hina istaqbala alqibla ya canza tufa mayafinsa lokacin da ya fuskanci alqibla sai ya canza mayafinsa dama ya koma hagu hagu ya koma dama قال يحيى وسئل مالك an salatul istisqa'i kam hiya aka tambayi imamu malik sallan shayarwa rak'a nawa ake yi fa qala rak'atani yace rak'a guda biyu ake yi walakin yabda'u al-imamu bis salati qabla al-khutbah sai dai za a fara yin sallan ne sa'annan in an idar da sallah sai ai ai khutba fa yusalli rak'ataini sai liman ya salla rak'a biyu thumma yakhutubu qa'iman sai tsaya yana khutba yad'u wa yad'u yana roƙon Allah yana addu'a wa yastaqbilu al-qibla ya fuskanci al-qibla wa yuhawwilu rida'ahu hina yastaqbilu al-qibla in ya fuskanci al-qibla sai ya canza mayafinsa dama hagu dama wa yajharu fi ar-rak'atayn bil qira'a hadha nassun wa yajharu fi ar-rak'atayn bil qira'a ya bayyana karatu a cikin raka'a guda biyu wa idha hawwala rida'ahu ya canza mayafinsa جعل الذي على يمينه على شماله والذي على شماله على يمينه أم فهمت ويحول الناس أرديتهم سي سورا جماعة ما موسو ما ستشز ما يفنس ما يفنس إذا حول الإمام رداءه لوك إن لمن يي ويستقبلون القبلة وهم قعود مامو سنا زوني ذا ستشز ما يفنس سنا فسكنت القبلة باب ما جاء في الاستسقاء babin da ya zo na istisqa addu'an da aka yadda aka yi ala haddathani ya haya an malikin an ya haya bin sa'id an amir bin shu'aib an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana idza istasqa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai yi sallan neman shayarwa sai ce اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وأحي, وأحي بلدك الميت الدعاء ليكي كينا اللهم اسق عبادك وبهيمتك يا الله كشاير دباينك دبوبينك دبوبي وانشر رحمتك كيا رحمك يا الله ملوك سركي وأحي بلدك الميت الله كرايا كسد تموت ما نام تبوشيكي abu nawa kenan manzo Allah ya roƙa ma dan adam da dabbobi da kasa kasan gona inda ake noma in ba samu ruwa ba kuma ya bushe an yi khasara ba za a samu abinci ba kenan ko قال وحدثني يحيى عن مالك عن شريك عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن انس بن مالك انه قال يتي جاء رجل الى رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي وانا متم ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce iz jaa rajulun hadhihi hiya allati yuqalu mubahamat fi mubahamat alquran wa fi mubahamat alhadith alulama alafu fi mubahamat alquran wa jaa rajulun من أقصى المدينة جسا قال رجلان قال قالت امرأة العزيز قالت امرأة وأن الدك أنا تدسو مبهمات القرآن ما لم يكن سيسك بي وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى wane ne wannan mutum shi su ce ma shi ne wane qalat imra'atul aziz ita ce wacce qala rajulani su ne wane da wane wa'annan duk sai su bi su bayyana maka wane ne da wane da wane shine mubhamatul qur'an ke haka kuma mubhamatul hadis amma zamanin manzo Allah aka ce qala rajulun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahabi ne ke ko ka san shi ko kar ka san shi babu damuwa جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يزو وجم Allah sai ce. يا رسول الله يا منزل الله صلى الله عليه وسلم هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله يا منزل الله صلى الله عليه وسلم دبوا بي سن هلكا ba ruwa ga yunwa wata qatta'ati subulu shikenan komai ya tsaya ba hanya ba yadda za yi ba ba kasuwanci ba sana'a ba sai da sai komai ya tsaya yan canji na kuka masu kawo masu shigo da abinci suna kuka masu masu kowa na kuka har masu shigo da motoci sai sun shiga kuka su ba ba haka bane ba kowa na kuka ya ya Allah ka roken mana Allah fad'ullaha ka roken muna Allah yasa duk abin da ya faru Allah za a roka shine zai canza muku halin da kuke ci shi zai sa wanda kuke kallo din nan shine zai masa jagora ya ce kakkai kaza yi kaza shikenan magana ta kaza amma har kowa ke aiwa ne ai to Allah baya son haka Allah baya son ai mishi kifiya sai kowa ya dandana kudansa amma yanzu kowa bai dandana kudansa ba tukunna ko eh ga kudi ga talauci ga abinci ga yunwa ba haka bane ba ga ilimi ga jahilci banda Allah wai zai yi wannan Allah shi kadai shi ne za ka ika roke shi ya yi maka abin da kake so in Allah zai kare ka Allah zai iya kare ka da komai yanzu in za ka kare kanka she da igwa da mota mai silke da mota da bullet proof da menene da menene da menene duk wallahi dabarunmu ne amma duk da haka ba ka cikin kwanciyar hankali in Allah ya kare ka shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mahutun aka ce mahutun bi hifdillahi fi kulli hay'ati fa fi hali iladin wa fi hali nash'ati haka ya fada ba manzo Allah haka Allah ya kiyaye shi to ya Allah ya kiyaye shi in Allah ya ce ya kiyaye ka zai iya kiyaye ka da kafiri wanda ke neman kai kashe gashi zai kiyaye ka lokacin da manzo Allah da sayyidina Abubakar suka fita za su hijira akwai Abdullah ibn Urayqit Khirrit shine isan map shi san hanya musulmi ne bai san ya bayyana asirin su ya karbi rakun ma nawa da Quraysha suka saka ba ya akai mai ya akai Allah ya daura zuciyarsa ya je tafiyar da su kan gaskiya baya son kudi ne baya son dukiya ne Allah ne kiyaye su ko kafiri zai kiyaye ka ko kafiri zai in Allah ya kiyaye ka shikenan to abin mamaki shine aka samu kurai aka samu me aka samu Qurayshawa suka sa a bisahun su manzon Allah da sayyidina Abubakar ana bi tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan ibn Qarz ne au ibn Qarz ibn nasiti ismahu suna kai inda su manzo Allah da suka kai suka samu kogo sai suka shiga aka bi su aka tafi aka tafi ana kai shi wannan da ya kware cikin kiyafa yana ganin yashin da ka taka ya san kafan wani ne gidan su wani ne yana kai ya ce huna in ta hatin rihla ya ce nan tafiyar ta tsaya ba a ci gaba ba ko tako ɗaya ba kara ba saboda wannan kafan da kuke gani shi ne kafan muhammadu ne ya yi kama da kafan da ke wajen ka'aba makamun ibrahima wannan kuma kafan ko abubakar ko ɗansa nan tafiyar ta tsaya sai dai in sama suka yi ko kasa haka yace huna in tahatin rihla in ma ko kauta ba su kara ko tako ɗaya ba to ya za a yi Allah sai ya kawo kurciya ta zo ta yi koyi a wajen gizo-gizo ya zo ya saka suka zo to an ce ba a ko tako ɗaya ba yi ba nan tafiyar ta tsaya ko dai sama suka yi ko sun shiga kasa shi ga su sarakatu bin malik shi suka zo lokacin suna kai ai a ce wannan wajen ko mutum shiga sakan gizo-gizo da aika kwankurciya da aika dan zai fashe ba mutane ana ya za a ce mutane sun shiga nan ga kurciya ga saka gizo gizo wa inna ahwana buyuti la baytul ankabuti sai suka gamsu sai suka gamsu sai na abubakar ana cikin rami hankali shi tashi ya dauki ya kece rigar shi tara rami kar wani abu ya fito ya ce manzon Allah ya dauki rigar shi ya saka da ya gama da rigunan shi ya dauki tafin kafansa ya tauce rami in wani abu ya zo ya cije ya sare shi bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗayan su ya tsuguna yana fitsari sai sai na bakar shi ya manzo Allah sun gan mu magana ta kare sun gan mu ga ɗaya yana fitsari manzo Allah ce ba su gan mu ba da sun gan mu ba zai fuskance mu da al'aurarsa ba ma baluka bisnaini Allahu thalithuhuma me kake cewa game da mutum biyu Allah shine na ukun su in Allah ya kiyaye su shine na nan magana ta kare ba banda kiyayen Allah waye zai iya kiyaye babu in Allah ya tashi kiyaye ka kafiri ma sai maka gadi in Allah ya tashi kiyaye ka kwankurciya ko sakan gizo gizo shi kare al'amarin daga waki daga Allah ne Allah shi ke hore maka abu in bai hore ba kuma baka da yadda za ka yi an fahimta to shi sa sai a koma ga Allah ana ce ana roƙon Allah madaukakin sarki to sai ka ga Allah ya yaye ma mutane halin da suke ciki fad'u Allah ka roki Allah fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya daga hannunsa ya roki Allah famutirna sai Allah ya kwararo ya sauka mana da ruwan sama min aljumu'ati ila aljumu'ah tun daga ranar juma'a ɗin da manzo Allah ya roki Allah ake ta ruwa har sati mai zuwa juma'a mai zuwa qala yace fa jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah tahaddamat albuyut wani mutum kuma yazo annakira idza uidat nakira iqtadat at-taghayyur aw kanat ayna al-ula alaysa kadhalik جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله هلكت الأموال rajulun nakira aw ma'rifa nakira bayan sati kuma faja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alqaida anna nakira idza uidat nakira iqtadat iqtadat at-taghayyur taghyir namijin farko ba shine nan ba da yace ja'a rajulun sati mai zuwa ce faja'a rajul annakira idza uidat ma'rifa kanat ayna al-ula alaysa alaysa kadhalika ba haka kaida take bane an manta da arabiyan ne faƙala ya rasulallah da haddamatil buyut ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk gidaje na rushewa wan qata ati subulu shikenan ruwa ma ya yake ba iya tsallakawa daga wuri kaza kowa na da rabi gida wa halakatil mawashi dabbobi duk ruwa na tafiya da su ka gani ko rashin ruwa ya kashe su ruwa kuma zai Allah madaukin sarki shike tasiri cikin komai duk abin da ka gani sababi ne Allah ke sarrafa shi wuta ba za ta iya kuna ba sai Allah ga dama in ba ka ba Allah ce ya na kuni bar da nosa salaman ala ibrahima rannan wuta ba ta isa ta yi kuna ba sanyi za ta yi ba ka bane ba ruwa da Allah ya dauki sarki ya ce Musa ka dauki sannan ka buga ruwa da ya dauki sannan sai buga ruwa shi ruwa ya zama dutse ya ce ka dauki sannan ka buga dutse da ya buga dutse shi zama mai Allah shi ke sarrafa komai kada ka shaurari kowa kada ka kalli kowa ka kalli Allah kadai shi ya san da kai shi ya halicce ka shi zai tausaya maka fiye da yadda iyayenka za su tausaya maka amma kai waiwaya nan ka waiwaya nan gwanin tata iyawa na kusanci na da wane kusanci ka da kaza da kaza da kaza a a a a a a a a a ba abin da sai maka sai Allah ya hore misali za ka kama rakumi ana ja ko saboda Allah ya yi mai ya hore a cikin dare sauro ɗaya a cikin ɗaki hana ka bacci ka bugi nan ka bugi fuskarka ka bugi hancinka ka bugi bango saboda sauro kwaya ɗaya ka kasa bacci har gari ya waye saboda Allah bai hore maka shi ba duk ji da kai da kanka da mai ɗan adam ke nuna kai da isa hanci kana zaune kuda sai mai zai zo ya hau yana ba za ka san lokacin da za ka yi mai ba Allah na nuna baka isa ba kenan fa kada ka nuna ma Allah cewa kai ka isa fa wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama allahumma ظهور ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر sai Allah ya ce sai manzo Allah ce ya Allah manzo Allah bai ce a dauke ruwan mafa sai manzo Allah ce ya Allah zuhurul jibal ya halla a kai ruwan kan tsauni duwatsu ai zai sauko kasa a yi amfani ko wal akam da tsaunuka wa butunul audiya da kwari kwarai wa manabit shajari da inda bishiyoyi suke Allah a kai ruwan wajen Allah a kai ruwan wajen qala fanjabat anil madinati in jibaba thawbi sai ruwan ya kewaye madina kaman yadda tufa za ka cire tufanka ta kewaye ka in ji bab wasa mu da lazina jabu sara qatta'u mana sai girgijen da ruwa ya kikkice haka suka bar madina madina na tsakiya banda Allah ya zai wannan to ya Allah madaukakin sarki muna rokonka ga manzon Allah ya roki ka ka karbi addu'arsa ya Allah muna rokonka don girman zatinka don isanka da iyawanka Allah ka canza mana halin da muke ciki na talauci da yunwa da wahalhalu ya Allah madaukakin sarki babu ruwanmu da januwari ta shigo za a ji sauki da januwari da february da duk watan duniya Allah hannunka yake sai kaga dama Allah ka sauko mana da rahamanka Allah ka farfado da kasuwanci Allah ka sa albarka cikin abinci Allah ka canza mana wannan hali da muke ciki na tsanani ka saka mu ka sa mu cikin sauki Allah ma dina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم